أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
babu tahrimi tahlilil hamri باب باب tahlili tahrimi tahlilil hamri babin cewa an haramta a ce za a mai da giya ta koma kunu a sa wani abu a cikin giya don ta koma kunu cewa haka din haramun ne نعم حدثنا يا ابن يحيى اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حا tawili وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi daga giya تتخذ خلا a mai da ita kunu daidai ne a mai ai wani abu da zai sa giya ta koma kunu فقال لا sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ko ɗaya bai halatta ba haka ba daidai ba ne
باب تحريم التداوي بالخمر babu haramta yin magani da giya cewa ai magani da giya haramun ne
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شوبة عن سماك بن عرب عن ألقمة بن وائل عن أبيه وائل بن الحضرمي أن دارك بن سويد الجوفية سأل النبي صلى الله ɗari عليه ƙaunar وسلم عن suwaidin wanda الخمر yake daga banu ju'ufin ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam daga giya فنهاه ya- ya- ya hana shi أو كره أن يصنعها ko ya ce ba daidai ba ne ya aikata ta ya ƙi ya aikata ta فقال sai ɗariku ya ce إنما أصنعها للدواء aini inda nake yi nata ina yin ta ne don magani ba wai ina yin ta ba ne don a sha a'a ina yi ne don magani فقال sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إنه ليس بدواء ai giya ba yanda za ta yi ta yi magani ولكنه داء sai dai ita giya ciwo ce cuta ce
babu bayanin anna jami'a ma yumbazu wato a nan an samu dogon saɓani tsakanin malamai akwai wanda suka ce ita giya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a yi cuta ce shi yasa ala kulli hali bayan da za a yi a ce ya halatta a yi magani da ita ko da a ce an ce ai an rasa wani maganin sai ita ko sai an hada da ita duk da haka bai halatta a yi amfani da ita ba tunda da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai ciwo ce akwai wasu da suka ce a abin da yake akwai in an kai ga matsayin da an tabbatar a wannan wajen a wannan wakacin ita ce kawai za a iya hadawa a yi maganin da ita to a sannan sai ta shiga cikin babin ruhusa ta gaba daya da aka ce illa marudurin tuhu ilaihi na'am duk abin da aka haramta muku an muku bayani amma abin da yake ya zamo larura ai kwayi waɗansu wato wasu alamun suna ganin cewa ai wani hadisin ya fi umumi daga umumin maganar larura wasu kuma suna ganin a'a ita maganar larura ta fi umumi fiye da shi wannan hadisin na'am Eh, to mafi yawan dai mal- malamai musamman kamar malikawa duk sun tafi akan cewa a kowane hali ba daidai ba ne a ce za a yi amfani da giya Mm.
ko ko kaka kuma ko da wajen magani ne ko ko da an ce ba wani abin da zai a wajen in ba ita ba to ba daidai ne zai a yi amfani da ita ba amma akwai wasu kaɗan da suka ce a in ya zamo an tabbatar a nan ba wanda ba abin da za a yi maganin da shi sai ita to dan an yi maganin da ita a sannan ai ba laifi ba ne sai a duba an raruratu shari'a akwai wani malami da aka yi ba a daɗe da yinsa ba ya yi littafi akan an raruratu shari'a larura ta shari'a to ya yi bayani wannan yana cikin abin da yake ya yi bayani a a kansa to babu babu bayani anna babu jami'a ma bayanin yumbazu cewa la baki yutakhazu ɗaya min an-nakhl wal inabi yusamma khamran duk wani abin da ake tsima shi daidai wanda aka ɗiba ne daga dabino koko daga inabi to a iya kiransa giya matuƙar da ya rufe hankali saboda alhamru ma hamar al'akala abin da ake kira giya ai duk abin da zai rufe hankali duk abin da zai rufe hankali a kira shi hamru ba sai lalle na inabi kaɗai ba ba sai lalle na sha'ir kaɗai ba na ko menene
حدثني زهير بن عرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا الحجاج بن ابي عثمان حدثني يحيى بن ابي كثير ان ابا كثير حدثه عن ابي هريره قال abu huraira ya ce قال رسول الله قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم الخمر من هاتين الشجرتين giya tana kasancewa daga wannan bishiyoyin guda biyu النخلة والإنبة dabiniya da icen inabi wato ko daga dabino ko daga inabi
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأوزائي حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa الخمر من هاتين الشجرتين yagiya daga wannan bishiyoyin ne guda biyu النخلة والعنبة idabiyan dabino icen dabino da icen inabi
حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي وإكرمة بن عمار وعقبة بن توأم توأم عن أبي كثير عن أبي هريرة قال da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر من هاتين الشجرتين giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace giya daga wannan bishiyoyin ne guda biyu الكرمة والنخلة Ah, ya inabi da dabiniya icen inabi da icen dabino وفي رواية أبي كريب Karuwa abin والنخل kuraibi, mm, wato ah, alkarmi wannan hali Mm.
ba tartani sai نعم باب كراهة انتباز التمر والزبيب مخلوطين babin ba a so a hada dabino da zabibi a ce za a tsuma su a hada su a tsuma su a cewa ba a son haka حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم سمعت عطاء بن ابي رباح حدثنا جا- جابر بن عبد الله الانصاري وان النبي صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallama نهى ان يخلط الزبيب والتمر ya yi والمر hadi daga a والتمر.
ce za a hada zabibi da tamri ko kuma a a- a- wato da dabino a ce za a tsuma a hada zabibi da dabino a ce za a tsuma ko kuma a hada sa dabino wanda bai karasa nuna ba shine fuso da kuma dabino wanda yake har ya bushe a ce za a tsuma su
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Eh, ya karo daga manzo sallallahu alaihi wasallam انه نهى ان ينبذ التمر والزبيب jami'an Jami'an.
cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga a hada dabino da zabibi a tsuma su gaba daya saboda suna saurin kama jiki sai ya zamo suna saurin bugarwa
ونهى ان Kuma ينبذ ya yani- التمر والبصر جميعا a ce za a hada lubiyar dabino da dabinan da bai riga ya zama lubiya ba ya fara dai fa- eh, jaja ne a ce za a hada a tsuma su gaba daya
وحدثني محمد بن عاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن را- لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله يقول na قال jami'ar رسول الله صلى Ibrahim الله عليه yana وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تجمعوا بين الرطب والبصر Ah, kar ku ce za ku haɗa tsakanin lubiya da dabinan da bai ƙarasa nuna ba ku ce za ku tsuma su وبين الزبيب ko والتمر kuma tsakanin zabibi da tsohon dabino na Da biza biza.
a wajen tsumawa wasu malaman suka ce abin da yasa aka yi hani din nan saboda suna saurin bugarwa tun kafin ma ɗanɗanan su ya sauya a galibi wa- in aka yi tsumin kamar na dabino shi kadai kafin ya kai ga matsayin ya bugar in an sha sai an ji ɗanɗanan ya sauya amma idan ya zamo tsumin gaurayawa aka yi abu biyu ne aka gauraya to a sannan tun ma kafin a ce ɗanɗanan ya sauya sai su iya bugarwa wannan ne yasa aka yi hani daga hada iri biyun a ce za a tsuma su a hada abu iri iri biyun nan a ce za a tsuma su to حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس وها تعويل.
حدثنا محمد بن رمي أخبرنا الليث عن أبي الزبير المكي مولاه بن إسلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن cewa يبرز manzo Allah الزبيب sallallahu والتمر alaihi wasallam ya yani جميعا daga a ce za a hada a zabibi da dabino a zuba su gaba daya ونهى أن ينبذ البصر والرطب ya yi hani daga جميعا a ce za a hada sabon dabino wanda bai karasa zama lubiya ba da kuma wanda yake lubiya a ce za a zuba su gaba daya حدثنا يا بني يا أخبرنا يزيد بن زريع عن تمي- عن تميمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب wato a nan kuma za ka samu sabanin malamai kamar wajen shafi'awa da da yawa daga malamai suka ce wannan hannun na karhanci ne cewa ba wai na haramci ba ne matuƙar dai bai sa mayan ba to yana nan akan cewa karahiya ne ba a ce haramun ne ba amma wajen wasu a cikin malikawa suka ce ai haramun ne abu hanifa ko da abu yusufa suka ce a ai ba karhanci su a wajen su wannan hadisan kamar dukkaninsu mansuhai ne dukkaninsu kamar mansuhai ne a wajen abu hanifa da almajirinsa abu yusuf ko da yake ce abu yusuf akwai ruwa daga gare shi wanda yake ta dace da fahimtar mafi yawan malamai to wadda sana ya haibu ya haya abin na zai rubu zurai an taimi an abi na rata an abi sa'idin an da nabi sallallahu alaihi wasallam na ha'ani tarwa da ne an yi kuna da bayyana kuma da bino da zaribi a ce za a tudanye tsakanin su a tsuma su gaba daya ba ne tarwa albusu da an yani yi kuna da daga bayyana kuma dabino tsoho da kuma wanda yake bai karasa nuna ba ma a ce za a hada su a tudanya a tsuma su
حدثنا يا ابن أيوب حدثنا ابن أولية حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال yace نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خلد بين الزبيب والتمر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga mu ce za mu cuɗanya tsakanin zabibi da dabino وأن خلد البصر ko والتمر ko mu cuɗanya sabon dabino da tsohon dabino mu ce za mu tsiba su gaba ɗaya حدثنا نصر بن علي الجهرمي وحدثنا بشر يعني بن الفضل عن أبي مسلمة بهذا الإسناد مثله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا وكيل عن إسماعيل بن مسلم الأبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من شرب النبيذ منكم wanda duk ya sha tsimi a cikin ku فليشربه
fardan زبيبا فردا to ya sha shi zabibi tsantsa ya zama zabibi ne kadai aka tsima أو تمرا فردا ko dabino kadai ya zama tsohon dabino ne aka tsima أو بصرا ko فردا sabon dabino shi kadai busuru ne kadai aka tsima
حدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا روح بن عبادة حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال
in yace نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحلق بصرا بتمر a manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana mu daga mu haɗa sabon cuɗanya sabon dabino da tsohon dabino أو زبيبا ko بتمر zabibi da su- dabino أو زبيبا ببصر ko zabi- tsohon dabino ko zabibi da sabon dabino mu ce za mu zuba su وقال a manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa من شرب منكم wanda yake so man sharba min wanda yake so ya sha tsimi a cikin ku فذكر بمثل حديث ya وكيع faɗi kamar hadisin can na wakilu cewa fa da sharabu zabiban fardan aw tamran fardan aw muslan fardan
حدثنا يا ابن أيوب حدثنا ابن أولية أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال yace قال Abu رسول Qatada yace, الله صلى الله عليه وسلم لا ya ce, تنبذوا الزحوى "La والرقب tattabi'u zawa wa جميعا rukaba jami'an." Ko ku ce za ku tsuma sabon dabino wanda yanzu ne ya fara faranta da kuma wanda yake zobiya ya nuna illa iyaka bai bushe ba ku ce za ku haɗa ku tsuma su gaba daya ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا ko ku ce za ku haɗa zabibi da dabino kuma ku tsuma su gaba daya وانتبذوا كل واحد منهما على حدته sai dai ku tsuma kowanne a cikin su shi kadai
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن ابي عثمان عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله حدثنا عمر محمد بن مسنى حدثنا حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا علي وهو بن مبارك عن يحيى بن ابي سلمه عن ابي أن قتاده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال- قال صلى الله عليه وسلم آياتي لا تنتبذوا الزحوى والرقب جميعا kun ce za ku rida tsima sabon dabino wanda yanzu ya faranta wato ya fara zamowa jaja Mm.
da kuma wanda yake dubiya gaba daya ولا تنتبذوا الرقب والزبيب kun ce za جميعا ku haɗa dubiyar dabino da zabibi ku tsima su gaba daya ولكن انتبذوا sai dai كل ku واحد tsuma على kowane حدته daya shi kadai وزعم يحيى أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا wato ya yake ya gamu da Abdullahi bin Abi Qatada ta ya faɗa masa ai wannan hadisin daga mahaifinsa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka faɗa a wannan ruwaya وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق حدثنا روح بن عبادة حدثنا حسين المعلم حدثنا يا ابن أبي كثير بهذين الإسنادين gara annahu Gara annahu qala ar-raba wal bahawa.
ya faɗa ar-raba wal bahawa والتمر والزبيبة dubiyar dabino da wanda yake yanzu ya fara karanta da kuma tsohon dabino da zabibi ko kuce za ku haɗa ku tsuma
حدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا عفان بن مسلم حدثنا أبان الأقدار حدثنا يا بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي أن نبي الله صلى annabi الله عليه Allah وسلم sallallahu عن
alaihi عن wasallam ya yi hani daga cuɗanya dabino خليل الشام والبصري Wa khalil- tsohon dabino da sabon dabino hakanan ya yi hani a haɗa ya yi hani Zabibi wa daga tamri.
haɗa zabibi da tsohon dabino a ce za a tsuma wa khalid az-zahabi wa rudabi ko kuma ce za a haɗa sabon da bino da kuma wanda yake dubiya a ce za a tsuma wa qala ya ce in intabizu so kullu wa'in ala kuke ku yi hidatihi tsumin to kowanne ku tsuma shi shi kadai نعم حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث kamar wannan hadisin حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لز- لزهير قال حدثنا وكيع عن كلمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة قال abu hurairah ya ce نهى رسول الله صلى الله Allah عليه وسلم sallallahu عن alaihi اللبن wasallam ya yi والتمر zabibi da dabino والبسل ko والتمر kuma sabon dabino da tsohon dabino a وقال ce za a gwama a tsuma ya ce ينبذ كل واحد منهما على هدته sai dai a tsima kowane ɗaya daga cikinsu yana shi kaɗai amma ba ta ba a ce za a gwama ba
حدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا كلمة بن عمار حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن أزينة وهو أبي وهو أبو كثير الجبري حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi بمثله wasallam ya faɗa kamar waccan hadisin da ya gabata حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر Mm.
عن الشيباني عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Mm.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يولد التمر والزبيب جميعا manzo Allah ya ne daga ce za a da zabibi da tsohon dabino a tsuma gaba ɗaya وأن يخلق البس والتمر ko a جميعا ce za a tsuma sabon dabino da wanda yake tsohon dabino a haɗa su a a tsuma gaba ɗaya وكتب إلى أهل جرشا ya rubuta zuwa mutanen Jurasha ينهاهم عن wato خليل sunan gari ne a ƙasar التمر والزبيب Yaman yana hana su daga har kada su ce za su shuɗa dabino da zabibi su tsuma
وحدثني وهب بن بقية أخبرنا خالد يعني الدحان عن الشيباني بهذا الإسناد في التمر والزبيب dangane da zabino tsoho da kuma zabibi cewa ba kada a haɗa su a zuma ولم يذكر البصر amma والتمر shi a tasarwa bai faɗi sabon dabino da tsohon dabino ba حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول كان نهي أن ينبذ البصر والرطب جميعا bai da ya kasance na cewa an hana daga a ce za a haɗa sabon dabino da dubiyar dabino a tsuma su gaba ɗaya والتمر والزبيب ko kuma جميعا a haɗa tsohon dabino da zabibi a tsuma gaba ɗaya حدثني أبو بكر بن أبي إسحاق بن إسحاق حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال abdullahi umar ya ce كان نهي أن ينبذ البصر والرطب جميعا an yi hani daga a ce an tsuma sabon dabino da dubiyar dabino gaba ɗaya والتمر والزبيب ko kuma جميعا tsohon dabino da zabibi gaba ɗaya باب النهي عن انتباز في المزفة والدباء والحنتم والنكير babin cewa an yi hani daga a ce za a yi a cikin wanda aka shafe wato a cikin tulun da yake an shafe shi da kalo shine musaffati Na'am.
wanda yake an shafa masa kalo a bayansa نعم ko kuma wanda yake wato tulu ne mai kankanin baki نعم ko kuma wato wanda yake me wanda yake kankara a ce za a yi tsimi a ciki a samu kamar gindin dabino a kankare a kankare a ce za a yi tsimi a ciki to cewa an yi hani daga wannan shine na kero wanda aka aka kankare aka aka aka sas- aka aka sassake aka ɗebe tsakiyar ya zama a bashi ya koma kamar randa haka ahem, sai a ringa tsami a ciki to shi ma an yi hani daga wannan وبيان أنه منسوخ da shi bayanin cewa wannan hani daga baya an shafi وأنه اليوم حلال cewa a yanzu a yi tsimi a cikinsu ya zama halal ما لم يسلم مسكرا matuƙar dai bai zamo mai ma- mai sa maye ba
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama نهى عن الدباء ya yi hani daga a ce za a yi tsimi a cikin dima wato a cikin wuta kamar ta dima Na'am.
wanda yake mai kankanin baki نعم والمزفة ko kuma wanda yake an shafe shi da kalo ko An yi- wanda yake an shafe masa shi da kalo أن ينبذ a فيه ce za a yi tsimi a cikinsa saboda yana saurin kama jiki نعم حدثني أمر الناجد وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه Manzo Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya yi hani Na'am.
an dubba'i daga yin tsimi a cikin dima da والمزفة kuma a yi a cikin wanda aka shafa da kalo أن ينتبذ a ce za a yi tsimi a ciki قال yace واخبر ابو سلمة انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى manzala الله عليه وسلم sallallahu alaihi لا wasallam تنتبذوا في kan ku ce za الدباء ku yi tsimi a cikin dima ولا في wanda المزفة aka shafe ثم يقول أبو ابو هريرة هريرة أنا واجتنبوا أتوب.
الحناتمة kun nisanci tuluna masu karamin tulu tuluna wato wanda suke akan yi su su a sannan koraye a yi musu ƙanƙanin baki
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بعض حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنكير manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga wanda aka shafe da karo ko kuma wanda yake tulu mai kankanin baki ko kuma bishiya wadda aka kankare wato kasanta aka yi a ce za a yi tsimi a ciki قال kututturanta a samu kututturan bishiya a kankare a kankare kuma a ringa tsimi a ciki shine na kiwo to kala ya ce قيل لأبي هريرة shi wato a mahaifin as-suhaibu din shine abu salih aka ce da abi huraira ما الحنتم menene hantaru قال ya ce الجراد aljiralul الخضر huru tuluna wanda suka kwarra kwarran tuluna حدنا- حدثنا نصر بن علي الجهرمي أخبرنا نوح بن قيس حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس amma da sallallahu alaihi wasallam ya ce ga bakin abulkais da suka zo gare shi أنهاكم عن na hana ku الدفاء daga yin tsiri a cikin nima والحنتمي ko kuma mai kankanin baki والنكيري ko kuma kututturen da aka kankare والمقيري ko wanda aka shafe والحنتم wal hantamu abin da ake Wal hantamu.
kira a hantamu المزارة المجبوبة a wato salka wadda yake aka huda ta ta kasa aka yi salka ita ma dai wadda take mai kankanin baki wadda za a huda ta ta kasa ya zamo in an yi tsimin ruwan ya ringa tsigewa kaɗan sai a ƙarshe wanda ya haɗu ne zai rabu a cikinta wanda shi ya yi kauri ba zai iya ɗugowa ba sai zamo ya haɗu a ciki sai zamo tana yana kama jiki sosai ولكن شراب في سقائك sai dai وأوكها- idan وأوكه idan za ka sha ka sha a cikin salkarka in ya so ka ɗaure salkar ba ka ce za a huda daga ƙasa ba مم. حدثنا سيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا أبصر حا وحدثني زهير بن عرب حدثنا جرير حا وحدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد يعني يعني بن بدأ عمرو بالإنسان أبو بدأ شبة بالإنسان أقول بدأ أنا أبشر عن بالإنسان إبراهيم بدأ عن حارث بن زيد عن علي قال سيدنا Ali ya ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ya yanta bala hana fi daga dubai a ce za a yi tsini wal muzaffati a cikin dumba ko wanda aka shafa wa mai Kaza Aka hadis shafa wa jaririn.
wannan shine hadisin jaririn wa fi hadisi حديث afsal wa الأفضل shubata والشهبة anna nabiy annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi an wasallam ya dubai yi wal hani daga muzaffati yin tsimi a duma ko kuma wanda aka shafe shi da kalo
حدثنا زهير بن عرب وإسحاق بن إبراهيم وكلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود na ce da aswadu هل سألت أم المؤمنين أما يكره أن ينتبذ فيه ka tambayi uwar mummune sai da aisha allah ya kara yadda a gare ta daga abin da ba a son a ce an yi tsimi a cikinsa قال نعم ya ce kwarai na tambaye ta قلت يا أم المؤمنين na ce da ita ya uwar mummune أخبريني عما نهى عنه رسول Ina الله so صلى ki الله bani عليه وسلم labari.
أن ينتبذ فيه daga abin da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya hani daga a ce an yi tsimi a cikinsa قالت ta ce نهانا أهل البيت أن ya hane wa mu ننتبذ iyalin gidansa daga a ce za mu yi tsimi a cikin dima ko والمزفة wanda aka shafe da kalo قال ya ce قلت له na ce da shi amma zakarci hantama amma zakarar hantama.
hantama wa jarra ba ta ambaci hantamu ba da jarro ba ta ambaci wato tuluna ba da masu ƙananan baki da Ƙala.
kuma wanda yake wato kon rai ƙala ya ce inda ma wahadu suka bi ma sametu ni dai iyaka abinda na ji daga gare ta zan faɗa ma ba zan ma ƙari ba a wahadu suka malam asma kana so in faɗa ma abinda ban ji ta faɗa ba ne
wadda suna sai da bin auren al'ashasiyu أخبرنا أبصر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم.
نهى عن الدباء والمزفة ya yi hannu daga a ce za a yi tsini a cikin dima mai kankanin baki ko kuma wanda yake an shafe shi da mai حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى وهو القدان حدثنا سفيان وشوبة قال حدثنا منصور وسليمان وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله kama hadisin da ya gabata حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا القاسم يعني بن الفضلي حدثنا سماوة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ na tambaye aisha na tambaye na game da aisha sai na tambaye ta daga tsimi حدثني ta bani labari أن وفد عبد القيس cewa سلموا bakin على alƙalai النبي da صلى suka zo da manzo الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم sun zo سألوا gare النبي shi صلى suka الله tambaya عليه وسلم sallallahu عن alaihi النبي wasallam daga tsimi فنهاهم أن ya na su daga يلتفتوا في tsimi a الدباء cikin duma da والنجير kuma wanda aka kankare ko Wal da aka muzaffati.
kankare da kuma wanda aka shafa da والهنتمي mai kankanin baki da suna yaƙub bin ibrahima da suna bin ulayyata da suna isa bin suwaidin an mu'azata an aisha ta ƙalat aisha sai da aisha ta ce na rasulullahi sallallahu alaihi za wasallam a ala dubbani ya ne daga yin tsimi a cikin duma wal da mai hantami kankanin baki wannan ko kiri kuma kututturen da aka kankare wal ko wanda muzaffati aka shafa da mai حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الوهاب الثقفي وحدثنا إسما- إسحاق بن سويد بهذا الإسناد إلا دون أنه جعل إسناد.
مكان المزفة المقيري sai dai ya sanya muƙayyara a maimakon muzaffati نعم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس حا وحدثنا علي بن هشام حدثنا عمار بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه ya وسلم da Abdullahi Abbas yana cewa ayar ba Abdulkais ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam sun zo ga manzon Allah فقال النبي صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce أنهاكم عن ina الدباء hana ku daga yin tsimi a cikin duma wal hantami ko kuma wanda yake mai kankanin baki wan ko nakiri kuturan da aka kankare wal muqayyari ko wanda aka shafa wa kalo fi hadisi amadin ja'ala makan al muqayyari muzaffata ya sanya muzaffatu a maimakon ya ce muƙayyari da sana baka bin abi shaybata da sana ali ibn musairin an shaybani an habibin an sa'id ibn jubairin an ibn abbas qal Abdullahi Abbas Allah ya kare da gare shi ya ce na rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu an alaihi wasallam ya yi hani dubai daga tsimi a cikin duma wal da hantami mai kankanin baki Wal muzaffati.
da wanda aka shafe da kalo wan nakiri da kuma kututturen da aka kankare da sana bakar bin abi shaybata da sana muhammad ibn fudailin an habib ibn abi amrata an sa'id ibn jubairin an ibn abbas qal an kawo daga lalana abbasin allah ya kara yadda a gare su kala ya ce na rasulullahi sallallahu manzala alaihi wasallam sallallahu an alaihi wasallam ya yi dubai hani daga tsini a cikin dima wal hantami ko mai mai kankanin baki ko Wal mai muzaffati.
kankanin baki ko sankawa da za a daure kasanta ya zama mai kankanuwar baki ce ko kuma da aka shafe da kalo wannan kiri ko kuma kututture a ce a kankare shi a sassaƙe shi a yi tsimi a cikin ramin wa an khulad al balahu bi zahawi hakanan ya yani a a cuɗanya balahu da wanda yake ya furanta da bino wanda bai kai matsayin a ce ya furanta ba a ce za a cuɗanya shi da wanda yake ya kai matsayin ya furanta a ce za a yi tsima
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يحيى البحراني قال سمعت بن عباس حا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن ابي عمر عن ابن عباس قال abdullahi bin abbas Allah ya kara da a gare su ya ce نهى رسول الله manzo صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنكير والمزفت ko ko wanda yake ake kankarewa Mm.
wato kututturen bishiya da za a kankare a tsimi a cikin inda aka kankare din ko kuma wanda aka shafa wa kalo حدثنا يا ابن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي حا وحدثنا يا ابن ايوب حدثنا ابن علية اخبرنا سليمان التيمي عن ابي نضرة عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر عن ينبذ فيه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga tulu a ce za a yi tsimi a cikinsa حدثنا يا ابن ايوب حدثنا ابن علية اخبرنا سعيد بن ابي اروبة عن قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga duma a ce za a yi tsimi a ciki والهنتمي da kuma wanda yake mai kankanin baki والنكير ko wanda ake kankarewa والمزفت ko wanda aka shafa wa kalo حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده بهذا الاسناد ان النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينتبذ manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga a ce za a yi tsimi فذكر ya مثله ammaci kamar hadisin can da ya gabata حدثنا نذر بن نصر بن علي الجهرمي حدثني وحدثني أبي ابي حدثنا مسنى عن ابن سعيد عن أبي متوكل عن أبي سعيد قال أبو سعيد الخدري يتي نهى رسول الله manzo صلى الله Allah عليه وسلم sallallahu عن alaihi الشرب wasallam في ya yi hani daga ce za المحل a sha في حنتمتي a cikin mai kankanin baki والدباء ko duma والنقير ko kuma kututture da aka kankare aka kankare aka yi tsimi a ciki حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسرج بن يونس واللفظ لأبي بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال to sai ibn jubairin ya ce ashhadu ala ibn umar wa ibn abbas na shaida bisa abdullahi ibn umara da abdullahi ibn abbas annahuma shahida cewa su sun shaida anna rasulullahi cewa manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ya yi hani daga yin tsimi a jima wal da mai hantami kankanin wal baki ko wanda aka shafe muzaffati wan naqiri ko kuma kututturen da aka sassake aka rarake a ce za a yi tsimi a ciki حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني بن حازم حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال sai ibn jubairin ya ce سألت ابن عمر na عن tambaya abdullahi ibn الجري umara daga yin tsimi a cikin tudu فقال sai abdullahi ibn umara ya ce حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجري manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta tsimin da aka yi a cikin tulu فأتيت ابن عباس ya ji wajen Abdullahi ibn Abbas فقلت na ce ألا تسمع ما يقول ابن عمر baka ji abin da Abdullahi ibn Umar yake faɗa ba قال sai Abdullahi ibn Abbas ya ce وما me يقول Abdullahi ibn Umar yake faɗa قلت na ce قال ai Abdullahi ibn Umar ya ce حرم رسول الله manzon Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya haramta tsimin da aka yi a cikin tulu فقال صدق ابن عمر sai Abdullahi ibn Abbas ya ce kwarai حرم رسول Allah الله ne صلى a الله عليه وسلم Umar ya نبي ذا الجري.
gaskata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a sha ya haramta a sha tsumin da aka yi a tulu.
فقلت Nace wayu shi nabi zuljari menene ake kira tsumi da aka yi a tulu? Wanne ne tsumin da aka yi a tulu?
faqala Yace kullu shay'in yusnaw min al-madari duk tulun da aka yi shi daga ƙasa, duk tulun da aka yi da yumbu ai ah, wato inda mai kankanin baki ne ya shiga a cikin hannu.
hadathana ya ibn yahya qala qara'tu ala malik an nafi'in an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadaba an-nasa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa mutane hudu ibad ba magazihi a sashen yagoginsa.
qala ibn umara Abdullahi Umar ya ce aqabaltu sai na nahwa taho wajen da yake fansarafa qabala sai manzan Allah ya gama hudubar kafin a ce na karasa inda yake fasaltu ma za qala sai na tambayi wanda suke wajen me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qalu suka ce laha an yunta baza fi dubba'i manzan Allah ya yi hani daga a ce za a yi tsimi a cikin dima wal muzaffati ko kuma da aka shafe shi da kalo حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا تاويل.
حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حمار حا حدثني زهير بن عرب حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حا حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حا حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد حا حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا وحدثني هارون العيلي أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن dukkan عمر.
wa'annan da aka ambata sun karbo hadisin daga nafi'u shi kuma daga Abdullahi ibn Umar بمثل حديث مالك kamar yadda Maliku ya karbo nasa hadisin ولم يذكروا في بعض مغازيه illa iyaka su a tasu ruwayar ba su ambaci cewa manzan Allah a sashen yaƙoƙinsu ba إلا مالك maliku وأسامة.
da usamatu su ne suka ambaci haka حدثنا يا بني حياء أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت قال قلت لابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي الجري na ce da abdullahi ibn umara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga zubin da aka yi a cikin tulu قال ya ce فقال قد زعموا ذاك sai abdullahi ibn umara ya ce i mutane suna ta faɗa haka قلت أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم na ce da abdullahi ibn umara to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga gare shi قال ya ce قد زعموا ذاك sun faɗa sun faɗa amma ni dai da kaina ban ji shi ba
حدثنا يا بن أيوب حدثنا ابن أولية حدثنا سو- سليمان التيمي عن داوس قال قال رجل ابن عمر أنا النبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجري wani mutum ya ce da abdullahi umar yanzu annabin allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga tsibin da aka yi a tulu قال نعم ya ce kwarai ثم قال داوس ba sannan dawusu ya ce والله إني سمعته منه wallahi na ji wannan magana daga abdullahi umar حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن داوس عن أبيه عن عن ابن عمر أن رجلا جاءه
wani mutum ya zo gare قال shi أنا النبي صلى الله عليه ya وسلم ce ashe عن annabi نبي sallallahu alaihi wasallam ya yi hani والباقي.
a cikin a tsimi a cikin tulu ko duma قال نعم mutum ah, abdullahi umar ya ce kwarai manzo allah ya yi hani حدثني محمد بن حاتم حدثنا بعض حدثنا وحيب حدثنا عبد الله بن داوود عن ابي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga a tsimi a cikin tulu ko kuma duma حدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن وينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع داوسا يقول كنت جالسا عند ابن عمر ina zaune a wajen abdullahi ibn umara فجاءه رجل sai wani mutum ya zo masa فقال ya ce أنا على رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ne daga والجبال tsimi a tulu ko a cikin duman والمزفتي ko wanda aka shafe da mai قال نعم ya ce kwarai حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عارف بن دسار قال في سمعت ابن بيتي.
عمر يقول na ji abdullahi ibn umara yana نهى cewa رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga mai kankanin baki da duma da kuma wanda aka shafe da mai قال سمعته ya ce غير na مرة.
ji shi yana faɗan wannan magana ba sau ɗaya ba حدثنا سيد بن عمرو بن الاشعثي اخبرنا ابصر عن الشيباني عن عارف بن دسار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wancan hadisin da ya gabata قال واراه قال ya ce ina والنبي- zatarsa ya ce haka nan ma ya yi hani daga a sha abin da aka sa wa- wato a cikin kututture aka tsima a cikin kututturen bishiya حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة بن الحريث قال سمعت uku wata عمر umar يقول sun yace na ji alamun umar yana cewa نهى رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم عن wasallam ya yi الجري hani daga tulu والدباء ko duma والمزفت ko da aka shafa wa mai وقال يجي.
اجترزوا في الأسقية kwa iya yin tsimi a duk salkanku ku yi tsimi a cikin salkanku حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت بن عمر يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga a yi tsimi a mai kankanin baki فقلت ما الحنتمة na ce menene hanta matu me ne Ala kankanin aljaratu.
baki ya ce tulu
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة حدثني زازان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى- haddisni bima naha anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na ce da bayan umar abinda nake so da kai ka faɗa min abinda manzon Allah ya hani daga reshi daga abinda ake sha بلغتك a lugarka وفسره لي بلغتنا kuma ka fassara shi gare mu da irin lugarmu فإن لكم لغة سوى لغتنا kuna da wata luga wadda ta bambanta da lugarmu ga su dukkanin su larabawa ne amma kuma yake faɗar haka فقال sai ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمي manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga wato a ce za a yi tsimi a cikin tulu mai kankanin baki وهي ita الجرة ce tulu وعن الدباء ya yi hani daga a yi tsimi a duma وهي القرعة ita ce kar'atu وعن المزفة ya yi hani daga a yi tsumi a cikin wanda aka shafa wa mai وهو المقير shine wanda aka shafa wa mai وعن ya النكير yi hani daga naƙiro وهي- وهي النخلة ita ce dabiniya تنصه نسحا da za a shafe ta shafewa وتنقر نقرا a wato itacen dabino a shafe a a sassare ta sai ya zama ta koma sai icen guda ɗaya sannan kuma a zo a yi ta kwari a cikin ta kwari
وأمر أن ينتبذ في الأسفل in ya so wannan kwarin da aka yi a shi ne ake wannan tsimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mai son ma ya tsimi to ya tsimi a cikin sarkarsa ba a wani ba a wata bishiya daban ba
حدثنا معمر بن المسنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الخالق بن سلمة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أبا naji sabi بكر da عمر mun musabi ya kulu yana cewa rajab lan Inda kamar yana hadal cewa a minbari.
gindin wannan mimbarin وأشار إلى ya منبر nuni zuwa رسول الله mimbarin manzo Allah صلى sallallahu alaihi الله عليه وسلم.
wasallam قديم وفد عبد القيس ablan على umar رسول yana الله صلى cewa الله عليه jama'a وسلم.
ayarin abdulkais baki abdulkais sun zo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فسألوه عن suka tambaye shi الأجوبة daga abubuwan sha فنهاه عن ya hana su الدباء daga yin tsimi a cikin dima da والنكير kuma wanda kututturen da aka kankare aka kankare والهنتمي ko kuma hantamu فقلت له ya ce da أبا shi ya ba ma me ake nufi da muzaffatu المزف- نعم وظننا أنه نسيه to mun ɗauka cewa ko ya mance me ake nufi da shi da فقال sai ya لم ce أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر ai ni ban ji wannan kalmar ba a wannan rana daga Abdullahi Umar وكان يكره- يكره amma dai baya son a tsimi a cikin haka amma dai ban ji ya faɗi wannan kalmar ruwan muzaffaci tare da sauran hadisin ba حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا زهير حدثنا أبو زبير حا حدثنا يا بن يحيى أخبرنا أبو حيثمة عن أبي زبير عن جابر بن- عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النكير manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga a ce za a kankare kututturen bishiya a ringa yin tsimi a wannan kwarin wal muzaffati da kuma wanda aka shafa da kalo wad dubbai ko duma حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجري na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin hani daga a ce za a yi tsimi a cikin tulu والدباء ko kuma dima والمزفة ko wanda aka shafe da mai قال أبو الزبير abu zubairu ya ce وسمعت جابر بن عبد الله يقول na zabi ramna abdullahi yana cewa نهى رسول الله صلى الله عليه من قال وسلم عن صلى الله عليه الجري وسلم والمزفة والنكير ya yi hani daga yin tsimi a tulu ko wanda aka shafe da mai ko kututuran da aka kankare كان رسول الله من قال صلى الله عليه وسلم إذا لم أكثر يجد شيئا ينتبذ له idan فيه bai samu abin da za a yi masa tsimi ba a cikinsa وبذ له في تور من حجارة sai a yi masa tsimin a cikin wani daro babba na dutse wanda duk da dutse aka yi shi
حدثنا يا ابو يحيى اخبرنا ابو عوانه عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له في تور من حجاره manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance an nemi masa tsimi a cikin wani daro daren da yake an yi shi da bishiya an an yi shi da duwar wasu daren da yake wato da duwar wasu da dutse aka yi shi حدثنا عمر بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير حا حدثنا يا ابن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر قال to jabir ibn abdullahi yace كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه an وسلم kasance في aka yi السقاء ke tsimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sarka فاذا لم يجدوا سقاء idan ba su samu sarka ba to sai a yi masa tsimin a wani katon daro wanda aka yi da dutse فقال بعض القوم sai sashen wanda suke wajen yace وانا اسمع لابي الزبير من من برام a wato ni ina ji ya ce ga abu zubairi ya ce min berani min berani Mm.
wato daga wani dutse na nauki na dutse daga wani nauki na dutse
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن- عن عن ابن بريدة عن أبيه حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دسار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wato mura da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahaitukum anin nabizi na ne ku daga yin zini illa fi in siqa'in ba a sarka ba fashrabu fil asqiyati kulliha shi yasa kuna da damar ku sha a cikin duk wani nauki na sarka wala tashrabu muskiran amma fa kan ku yadda ku sha abin da yake sa tsini a, abin da yake sa maye kan ku yadda ku sha abin da yake sa maye حدثنا حجاج بن شاعر حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرسد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce نهيتكم عن الظروف na hana ku daga duk wata ƙwarya وإن الظروف أو ظرفا ƙwarya لا يجب شيئا ولا ƙwarya- يحرمه.
ƙwarya ɗaya bai sa a ce sun halatta wani abu ba ko su haramta وكل مسكر حرام shi yasa yanzu kwa iya amfani da duk wannan amma kuma ku sani duk wani abu ya sa maye haramun ne
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن معرف بن واصل عن محارب بن دسار عن ابن بريدة قال عن أبيه قال manzala sallallahu alaihi abi ya karbar da mahaifinsa shine abu buraida قال kana رسول yace الله صلى الله manzala sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya ce كنت نهيتكم عن الأشرك da can na ne ku daga ku sha abin da kuka tsi- a, tsuma a cikin fatika wato a cikin sarka فشربوا في كل وعاء kwa iya sha a cikin kowace sarka غير الله تشربوا مسكرا sai dai kada ku bari ku sha abin da yake mai sa maye
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لأب- لأب- لأبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأعول عن مجاهد عن أبي إيار عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوئية yayin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya hani daga yin tsumi a cikin sarka قالوا suka ce ليس كل الناس يجد يجد ba kowanne ne a cikin mutane zai samu a ce ya yi zubin a wani abu daban ba فرخص لهم في الجر غير manzala ya yi الرفقة tsoron gwamnati a cikin amfani da tuluna amma wanda ba a shafe ba wanda ba a shafe da da fanti ba daga baya
باب بيان أن كل مسكرا خمر babu bayanin cewa duk wani abu da zai sa maye to ha giya ne
wa anna kulli khamrin haramun cewa kuma duk wata giya to ai haramun ce duk wata giya haramun ce
حدثنا ابن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت an tabo daga aisha kalar sai da aisha ta ce الى رسول الله an صلى tambayi الله mazala عليه sallallahu وسلم عن alaihi البدء wasallam wato daga tsin alfama da biyu a shashi ne bid'u فقال yace كل شراب أسكر فهو duk حرام wani abin sha da ya sa maye ya zama haramu wata lusa faƙarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sarara askara ko haramu حدثني هرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول ya ji sai da aisha tana cewa سئل رسول الله صلى an tambayi الله عليه mazala وسلم عن sallallahu alaihi البدء wasallam daga tsima da biyu a sha فقال رسول الله manzara صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم كل ya شراب ce duk wannan أسكر فهو abin sha da حرام zai sa maye to haramun ne kuma ko da wanda aka sha bai kai matsayin ya sa maye ba to haramun ne ne حدثنا ابن يحيى وسعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حا تهويل.
حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد dukkaninsu sun ruwaito hadisin daga zuhuri da isnadin da ya gabata وليس في حديث amma bai zo a hadisin su إلى أن da يبتدئ.
salihu cewa an tambaye shi daga tsimin dabino وهو في حديث amma haka din ya zo a hadisin ruwayar ma'amaru وفي حديث ya zo a صالح cikin hadisin salihu ana ya cewa Ana sai da sallallahu aisha alaihi ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yana cewa كل شراب duk wani abin sha حرام wanda yake mai sa maye to haramun ne حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن منصور واللفظ لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم abu musa ashari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni أنا ومعاذ بن da ni da جبل mu'adab da في jabali اليمن.
zuwa ila lemani zuwa ƙasar yaman وقلت يا رسول na ce ya الله rasulallahi إن شرابا يصنع akwai wani abin sha da akan yi a ƙasar mu قال له المزر من ana ce da الشعير shi mizuru maɗi daga sha'ir وشراب يقال akwai له wani abin sha البئر da ake ce الأسد.
masa bitsimi na zuma فقال sai كل manzo Allah sallallahu alaihi حرام wasallam ya ce duk wani abu wanda zai sa maye ai haramun ne حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو بن- عن عمرو سمعه من سعيد بن ابي برده عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا الى اليمن manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi tare da mu'adab zuwa ƙasar yaman فقال لهما ya ce da shi بشرا ku je ku yi albishir ويسرا ku sauƙaƙe wa mutane lamari duk ku ce za ku ɗora mutane abin da ya fi ƙarfinsu su zo suna gaba da addini وعلما ku sanar da bayan Allah addinin Allah ولا تنفرا kar ku ce za ku zautar da mutane وأراه قال ina zaton ya ce وتطاوعا bibiyayya ga junanku ku bi junanku قال ya ce فلما ولى yayin da ya juya رجع ابو موسى abu musa sai ya dawo فقال يا رسول ya ce ya الله rasulallahi إن لهم شرابا من الأصل su mutanen yaman suna da wani abin sha da suka yi min al'asar daga zuma يطبخ da za a dafa حتى zuma يعقد har sai ya ƙundu ruwan ciki duk ya tafi والمزر يصنع من الشعير da kuma irin da za aka hada irin na sha'ir فقال رسول الله صلى sai الله manzo عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام duk wani abu da zai ɗauke wa mutum hankali daga sallah ai wannan abin haramun ne ko menene matukar zai ɗauke ma hankali daga sallah to wannan abin ya zama haramun
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عمد بن أبي خلف واللفظ لاب- لابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله وهو بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة حدثنا أبو بردة عن أبي قال a manzo abubuwar ta ce بعثني رسول الله صلى manzo الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya aike ni ومعاذا إلى da ni اليمن da mu'azu zuwa ƙasar yaman فقال ya ce ادعوا الناس ku kira mutane وبشرا ku yi a- a- ku yi musu albishir ولا kan ku تنفرا zautatar da su ku ويسرا sauƙaƙe musu lamari ولا kan ku تؤثرا tsananta musu قال ya ce فقلت يا sai nake ya rasulullahi abtina fi ina so ka ba mu shabaini fatawa a cikin wani wasu abubuwan sha guda biyu kunna nasna'u ma bil da muke yamani yin su da a yaman albitu akwai tsimi na wa dabino huwa min al ko asali ana yin sa ne daga zuma yunbazu hatta yashtadda ana tsima shi sai ya yi kauri ya haɗa jikinsa ya haɗa jikinsa wal mizru da kuma wa mizuru huwa min ana az-zurri wa yin sa ne daga shay'in zurra dawa ko sha'ir yunbazu hatta ana tsima shi yashtadda sai ya yi kauri shi ma qala ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qarudi ya jawami al kalim Manzala sallallahu alaihi wasallam ce an bashi kalmomi matattara wanda yake kalma ɗaya amma ta tara ma'anoni masu yawa bi khawatimihi a wato har ƙarshe fa qala yace anha an kulli muskirin askar anis salati ni ba zan tsaya faɗar da kaza da kaza ba amma bara amma ita gaba ɗaya ina hani daga dukkan wani abu mai samaye wanda zai samaye daga sallah
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراوردية عن أمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيش من جيشان
To wani mutum ya zo daga ƙasar Jaishan وجيشان من ita ko اليمن Jaishan a ƙasar Yaman take فسأل النبي ya tambaya Annabi sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم daga wani abin sha da suke شيء sha a ƙasar su من الذرة wanda ake yin sa da dawa فقال له المزر ana ce masa mizuru فقال النبي صلى الله عليه manzala sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce أو مسكر هو shi din nan yana sa maye قال نعم sai mutumin ya ce kwarai قال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce كل مسكر ai حرام ko duk abin da ya sa maye ya zama haram إن على الله عز وجل أحدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه min دين dinin labari lalle akwai alkawari wanda Allah ya cewa duk wanda yake sha ma abu mai sa maye to sai Allah ya shayar da shi daga yunkun habaru قالوا يا رسول الله kace ya rasulullahi وما دينة me ake الخبر kira yunkun habaru قال ya ce عرق أهل النار gumin yan wuta أو أسارة أهل ko النار abin da ake nannagowa daga jikin yan wuta حدثنا أبو ربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا أحمد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال to abdullahi umar ya ce قال رسول الله صلى manzala الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce كل مسكر duk wani حرام abu mai sa maye giya ne وكل مسكر duk wani حرام abu mai sa maye haramun ne ومن شرب الخمر wanda ya sha giya a مات wannan rayuwa ta duniya و- و- فمات ya mutu wa huwa yudminuha alhali ya dore bisa shan giyar bai tuba ba لم يتوب bai tuba ba لم يشربها ba yadda za a iya shata a lahira ko da ma ya je aljanna to amma ba za a bashi daga giya aljanna ba حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق كلاهما الربيع بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce كل مسكر duk خمر wani abu mai sa maye giya ne وكل مسكر duk wani حرام abu mai sa maye haramun ne حدثنا سالم بن مسمار السلمي حدثنا معن حدثنا عبد العزيز بن مطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسلام مثله in ka ba wancan hadisin da ya gabata حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى هو القدان an ubai da la'a bada na nafi a jikin malaka wala alamu illa an nabi sallallahu alaihi wasallam na ina santan dai hadisin nan in ji ubai da la'i daga manzon Allah a abdan umar ya karbo قال ya ce كل مسكر حمر duk wani abu mai sa maye giya ne وكل خمر duk wata حرام giya ko haramun ce
باب عقوبة من شرب الخمر babu azabar da ake wa wanda ya sha giya إذا لم يتم منها idan bai tuba ba daga shan giyar بمنعه ta إياها في cewa za a الآخرة.
hana shi shan giyar a lahira ba zai sha giyar lahira ba حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce من شرب الخمر wanda ya sha giya a wannan rayuwa ta duniya ورمها في za a الآخرة hana shi daga shan giyar a lahira حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال abdullahi umar ya ce من شرب الخمر في الدنيا wanda ya sha giya a wannan rayuwa ta duniya ولم يتم bai منها tuba ba daga shan giyar ورمها في za a hana الآخرة shi daga shan giyar a lahira ولم يسقها ba za a sha da shi ita ba ila limalikin aka ce da imam malik rafa'ahu abdullahi umar ya ce hadisin nan daga manzo ne qala na'am amma imam malik ya ce kwarai kuwa ya ce daga manzo ne حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير حا حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sharaba al-khamra fi wanda dunya ya sha giya a wannan rayuwa ta duniya lam yashrabha fi al-akhirati ba da za a iya sha a lahira illa an yatuba sai fa idan ya tuba حدثنا ابن ابي عمر حدثنا هشام يعني ابن سليمان المحزومية عن ابن جريج اخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبيد kama الله hadisin na can na ubaidullahi da ya gabata باب اباحة النبيذ الذي لم يشتد babin halatta tsimi wanda bai kauri da yawa ba bai tsananta ba bai- baya rukon baki da yawa ولم يصير مسكرا bai zamo mai sa maye ba حدثنا عبيد الله بن معاذ الانبري حدثنا ابي حدثنا شعبة عن يح- عن يحيى بن عبيد ابي عمر البحراني قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
to manzo Allah sallallahu alaihi والليل.
wasallam eh?
yuntabazu lahu An- ya awwalal layli kasance ana masa tsimi da dare tun dare ake tsima masa abin da zai sha a gobe fa yashrabahu ya sha idza asbaha idan gari ya waye masa zalika wal laylata allati ya tajibu ya ci gaba da sha har daren da zai zo ma wal gada har kashe gari wal laylata da wani daren ma wal gada ila da safiyar al-asr haƙi zuwa la'asar fa yan baqiya shay'un idan duk da haka dai a cikin tsimin nan da aka yi masa wani abu ya saura saqahu yakan al-khadima ba da shi ga mai masa hidima aw amara bi ko ya mali da shi fasu ba a zubar baya sha bayan an samu wannan Mm.
ya sha kashe gari Mm.
kamar an samu awa goma sha biyu da zumawa Mm.
har ya yi kuma Mm.
har ma wani daren a samu awa ashirin da hudu a samu awa talatin da shida ya samu awa arba'in da takwas a samu awa sittin din yana sha kashe gari kuma sai yakan kara kamar awa shida zuwa awa bakwai yana sha bayan nan sai ya ce a zubar da wannan
حدثنا معمر بن بشار حدثنا معمر بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن حواني قال ذكر النبي إن suna ابن mace tsumi عباس kuna ɗan رضي الله عنه labarin ta ɗan labarin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi masa sirri a كان رسول الله وسلم cikin salka قال شبته to wato ya ce من ليلة الاثنين kamar daga ranar litinin ake tsimawa daren litinin ana gobe ana gobe litinin sai ya sha a ranar litinin والثلاثاء wasu ya sha ranar talata zuwa la'asar فينفر له منه idan wani شيء abu ya rage daga gare shi فقاول sai ya sha القائمة da shi ga mai masa hidima Aufardahu.
ko ko ya zub da shi
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي كريب قال أبو إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس قال ya kama daga Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas ya ce كان رسول الله manzo صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya kasance يقول له الزبيب akan tsima masa zabibi ويشربه اليوم ya sha shi wannan ranar da والغدا gobe وبعد da الغد bayan goben إلى مساء الثالثة har zuwa maraicen yini na uku daga tsimin ثم يأمر به sannan ya umarni da shi فيسقى أو يهرق ko a sha da shi ga wani ko a zubar da shi
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمشي عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال Abdullahi ibn Abbas ya ce كان رسول الله صلى manzo الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم ينبذ له wasallam في ya kasance eh, السقاء ينبذ له الزبيب في السقاء ana tsuma masa zabibi a cikin salka فيشربه يوم يومه ya sha zabibin nan da aka tsuma masa a wannan ranar da والغدا gobe da وبعد bayan الغد gobe ma فإذا كان مساء idan الثالثة maraicen yini na uku ya zo شربه sai ya وسقاه sha- ya shayar وينفر له الشيء idan dai wani abu ya saura kuma bayan ya sha ya sha din a haraka Haraka.
sai ya zub da shi حدثني محمد بن عمر بن ابي خلف حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى بن ابي عمر النخعي قال ya ce قال قوم ابن عباس wasu tare su tafi abdullahi عن abbasin بيع الخمر وشرائها daga sai da giya ko siyanta والتجارة ko فيها.
kasuwanci a cikinta فقال sai ya ce آه مسلمون ko أنتم dinnan ko musulmi ne قالوا suka نعم ce kwarai قال sai abdullahi abbasin ya ce فإنه لا يسلو بيعها ولا lamarin da شرائها sha'anin ita giya siyanta ko sai da ita bai dace ba ولا التجارة ko kasuwanci فيها.
a cikinta قال ya ce فسألوه عن suka tambaye shi النبي daga tsumi فقال ya ce خرج رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم في sallallahu alaihi سفره.
wasallam ya fita a wata tafiya ثم رجع sannan ya dawo وقال بعض الناس من أصحابه في حناتما hakika wasu mutane daga sabansa sun yi tsimi a cikin wasu tuluna da ونكير kuma wato kututturan da aka kankare da ودباء kuma فأمر yin به mani da wannan فأحارب fawo aka zub da shi ثم أمر بسقائه sannan ya umarni da salka فجعل فيه aka sanya نبيل zabibi da وماء ruwa a ciki فجعل من aka الليل sanya aka zuma da daddare da فأصبح gari ya waye فشرب منه maza يوم lasha daga وكل wannan ذلك zubin tsawon yininsa وليلته جدارا وليلته سبيل ليلته ومن har الغد a kashe gari ma ya ci gaba da sha حتى har sai da أمسى yamma ta yi فشرب ya sha ya وسقى sha wasu- ya sha da wasu فلما أصبح yayin da gari ya sake wayewa أمر بما بقي منه fa'u harika a yau mani da abin da ya saura daga cikinsa aka zuba حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا الأسود يعني بن الفرد الحمداني حدثنا سماوة يعني بن يعني عبد بن عبد الحسين القشري يا قال لقيت عائشة Sumamatu ya ce na gaba da Aisha فسألت ya عن tambaye ta daga النبي yin tsimi.
فدعت عائشة Sai Aisha جارية ta kira wata حبشية kuyanga ba- batuniyar Habasha.
قالت Ta ce بل هذه tambayi wannan.
فإنها كانت Domin ita تنزل za ta رسول ce الله tana صلى الله tsimawa عليه ga manzon وسلم.
Allah sallallahu alaihi wasallam.
قالت Sai الحبشية wannan mutuniyar Habasha ta ce كنت أنبذ له في ya nuna سقاء yana من yin tsimi ga الليل manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin salka da daddare. In daure, وأوكي in وأعلقه rataye salkar.
فإذا Idan أصبح gari ya waye, manzo Allah sai ya sha daga wannan abin da na tsuma masa a salkan nan.
حدثنا محمد بن المثنى العنزي وحدثنا عبد الوهاب الثقفي وعن يونس عن الحسن عن امه عن عائشه قالت Sai da Aisha ta ce كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه mun kasance وسلم muna tsiri ga الساق manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sikayin a cikin salka yuka يوكا على alawa ana daure sauran salkar وله أزلاء yana da ƙananan wato gindi yana da ƙananan ƙofofi daga ƙasa ننبذه غدوة muna tsuma shi da safe فيشربه إشاء mazala sha wajen wakacin isha وننبذه إشاء wani wakacin kuma mu tsuma da ya- da wajen isha kamar wakacin isha فيشربه غدوة mazala sha da kashe gari
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال da ya ce da'a abu sai da sa'idi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu sai da sa'idi ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a angwancinsa kana timra'atuhu yawma idan khadimahum matar ita abu usaid sa'idi sai ta zama ita ce ta yi hidima ga bakin nan ko wa'anda mijinta ya gayyata wa hiya al-arus gashi kuma ita ce amarya qala salim sabi ya ce tadaruna ma saqat rasulullahi kun san abinda ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha an ka'allahu tamaratin min al-layli ai abinda ta ta tsima masa wasu dabine tun dare a cikin wani daro kalama kala yayin da manzon Allah ya gama cin abinci saqathu sai ta iyahu tsebo daga wannan daron ta shayar da shi حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهلا يقول اتى ابو سيد السعيد abu sai da sa'idi ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fada rasul ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mislihi kama hadisin da ya gabata bai ce فلما اكل سقره falamma إياه.
akala saqatu iyahu ba حدثني محمد بن صالح التميمي حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد يعني ابا غسان حدثني ابو حازم عن صالح بن سعد بهذا الحديث da wannan hadisin وقال في تور من هجرته yace a wani daro na dutse فلما فرغ رسول الله yayin da manzo Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya gama cin abincin اما سره sai ta ɗebo daga wannan فسقره ta shayar da shi تخصه بذلك ta keɓe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan حدثني محمد بن صالح التميمي وابو بكر بن اسحاق قال ابو بكر اخبرنا وقال ابن صالح حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد وهو بن مدرس ابو غسان اخبرني ابو حازم عن صالح بن صالح قال yace ذكر لرسول الله an bata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace ta Laraba فامر ابا اسيد ان يرسل اليها wato sai ya umarci Aba Usaidin ya aika wajen wannan matar فارسل اليها sai Abu Usaid ya aika wa matar فقدمت ta zo ونزل في اجم بني سائدة ta sauka a unguwar Bani Sa'idata فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم wato garinsu inda yake sun kewaye sun mai da shi kamar binni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito حتى جاءها sai har ya je mata فدخل عليها har ya shiga gare ta فإذا امرأة sai ga ta mace ce ta sunkuyi da kanta فلما كلمها yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da ita sai ta ce a'udhu billahi minki minka ya kala kada a suki minni na ku tsira da ke da gare ni ita bata san ma'anar kalmar ba bata gane ma'anar kalmar ba قالوا لها suka ce da ita تدرين ما kin هذا san ko mai fadar wanda ke fada wannan maganar فقال الله ta ce ai ban sani ba فقالوا suka ce هذا رسول الله wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ja ake yazo gare ki le haɗu baki dan ya nemi auren ki قالت ta ce أنا كنت أشقى من ذلك daman na san ba ni da sa'ar a ce na auri kamar sa ba ni da sa'arin auri kamar sa ala salum salu ya ce aqbala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho a wannan ranar ai zauna a rumfar Banu Sa'idata da shi da jama'arsa sannan ya ce iskina sa- li salim ya ce ka shayar da mu kai salu qala ya ce fa akhrajtu lahum hadha alqadaha sai na fito musu da wannan akushin fa asqaituhum fi na shayar da su a ciki sai da ya ɗauka akushin ya faɗi ya nuna wanda yake faɗawa hadisin
qala abu hazim abu hazim ya ce fa akhrajtu lana salu zalika alqadaha sai mai asalu ya fito mana da wannan akushin fa sharibna fi mu ma muka sha a cikinsa neman albarka qala ya ce thumma istawhabahu ba'da zalika umar ibn Abd- abdul aziz sannan kuma umar bin abdulaziz zai nema daga salu ya bashi kyautar wannan akushin fa wahabahu lahu ya bashi ya bashi kyautar wa fi riwayat abi bakr bin isaqa Mm, askina ya qala salu Mm, is- iskina ya sahalu mm, ko dai iskina ko askina Na.
wato ko daga sulasi ko daga rubai نعم. و- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان وحدثنا عمر بن سلمة عن ثابت عن أنس قال ya ce لما سقيت رسول الله صلى الله لقد عليه وسلم لا، لقد سقيت رسول الله hakika na sha da manzo sallallahu alaihi wasallama da akushi na wannan duk abin da ake sha na ɗebo na ba manzo Allah da wannan akushin da zuma والنبيذ da zumi da والماء ruwa واللبن da nono lam da sau tashi babu jawazu shulmin laban
Amin.